بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da Allah ashirin da ɗaya ga watan shawwal bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekarar 1443 daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar 2022 miladiya a wannan masallaci namu na darul hadith salafiya da ke gaskiya ne a tudun jukun a zane jihar kaduna najeriya inda muka dawo karatun littafi a karatun azumi na kawai karatun alkur'ani mai girma na malam ya haya yola wanda malam da kanshi albani allah ya gafata masa ya fara karatun kusan shekaru goma sha uku da suka wuce allah ya jikan malam ya jikan malam ya haya yola da sauran musulmi ga baki daya taken karatun shi ne alkur'ani mu'jizar mu'jizozi wannan shi ne darasi na 34 insha Allah a jerin giyar karatukan ajin kuma za mu tashi ne daga suratul inshiqaq insha Allah ita ce idan sama'un shaqqat kamar da aka sani al'ada karatun shine za mu ci gaba da karanta suratul fatiha har zuwa wani lokaci da muke tunanin duk wanda yake halartar karatun in Allah ya yarda ya iya daidai gurgudu kuma ya lakanta mafi yawancin kusakuran da ake yi baya yi sannan sai mu dina ala da kalla da yanzu izifi biyu tukunna ana yi in Allah ya yadda ko kuma fiye da haka Allah ce muke ku za mu koma karanta suratul fatiha gaba ɗaya amma tare saboda za mu ƙara wa tarjama lokaci insha Allah yanzu mu karanta suratul fatiha gaba ɗaya mu mu isti'aza أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله سيمكم سورة الانشقاق إذا السماء انشقت شافي na 589 a lambar shafi 589 idan sama shakat to kamar yadda aka saba za a saurara a karanta sannan a yi bayani na hukunce-hukuncen tajawidi da kusakurai da ake yi sai a amsa ko? bismillahirrahmanirrahim idan sama'un shakkat wa adinat li rabbiha wa hukkat wa idan al'arhu muddat وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا
يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
za mu tsaya nan insha Allah aya 13 gobe sai mu 12 da izinin Allah
bismillahir rahmanir rahim idza as-samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
tajawidi idan sama'u shaqqat idan karaci mance zalu ko na rage yau mai maimaita wani saboda mutum da samun cikakken lokaci za ga muna yi a guje-guje idan zalun tana nan yadda take game da muka sani tsinin harshe ya taba za ya taba haƙoran gaba kaifin su guda biyu za kuma tana yawan aukuwa da wahala a karanta ayoyi ɗaya biyu ba ganta ba idan sama'u madda tana nan ma'u kar a wuce da gudu a ce idan sama'u shaqqat idan sama'u shaqqat in shaqqat wannan nuna din babu komai akan ta alamar me kenan gunna ko kar a wuce da gudu idan sama'u shaqqat shaqqat haka za a karanta وأذنت كذلك من نتام ميتو وأذنت لربها را راء تنا دفتها لهك أكور راتا وأذنت لربها وحقت حو حو غاها غا حو وانا حو مكيايتا إتا أنا ننجل ألام هكا حقت وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض وإذا كذلك انتام ميتو وإذا الأرض أضات وإذا الأرض مدت مدت وألقت ما فيها وتخلت وتخلت خاء أكي أيش خلت خلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت كما آية تامة ميتو ya ayyuhal insanu ya ga madana aja ayyuhal insanu kar mutum ya dinga wahalar da kai shi ya ce ayyuha a'a ayyuha kawai ayyuha kamar iyaka na abudu wa iyaka na sa'id ba sai an daddagi ba kawai ya ayyuhal insanu ko ya ayyuhal insanu insanu wannan nunin babu komai akan ta haka za a yi mata gunna kenan innaka innaka da inda aka samu nunun ko mimu masu shadda a cikin karatu to za a yi gunna a wurin ma'ana ba za a wuce da gudu ba za a dan tsaya kaɗan wani sauti yana fitowa daga hancin mutum dan kadan innaka in mm, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ka kadihun wannan haɗin za a ga gwammata ne a kanta ɗaya ta kalli gaba ɗaya ta kalli baya don haka za a faɗi shi kai tsaye ne kadihun ila rabbika kadihun ila rabbika wannan ramunin a kaurata kada kada kalkala harufa guda biyar ɗin nan karmamance da su ko bujadin su ba a ɗaure su tamau sai dai a shafa musu kwatankwacin wasalin da ya biyo bayan su kai tsaye a nan wasalin da ya biyo bayan dalil mai damma shi ne mini mai fataha ko alkaf almaftuha da aka sai a ce kada kada wannan ɗaurin na dalil ne kama da fataha saboda fataha ne biyo bayan ta kai tsaye ko kada han kada ka a ce kad a kada kada kada han ha kada han famulaƙi han wannan faɗuwar wasalin fatahata ne ɗaya ya faɗe gaba kaɗan alamar gunna ne ko karmamance kada han famulaƙi kada han famula la akwai aluja gashi nan ƙi famulaƙi akwai hawan a ƙarshe ko fa'amma man utiya fa'amma mimun tana da shadda na ka za a yi mata gunna fa'amma a ɗanyi gunna kaɗan fa'amma man utiya man utiya nunin ɗin ba ga alamar ɗauri na akan ta ƙarara ba gunna kenan ko in ba ta da alama shi ne za a yi mata gunna amma in tana da alamar ɗauri to ga shi nan sai a faɗi ta yadda take man utiya ba man utiya ba ba gunna a wurin fa'amma man utiya utiya alu ya jawa utiya kitabahu biyamini biyamini haka za a karanta fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa fasawfa yuhasabu akiya alha ha karama ha ha fasawfa yuhasabu hisaban hi hisaban yasira hisaban yasira za a yi gunna saboda fatahata na ɗin ɗaya ya faɗe gaba kaɗan za a yi gunna hisaban yasira hisaban yasira ka a ce hisaban yasira wayan ƙalibu ita ma wannan nunin ɗin babu komai a kanta za ka gunna ce yan ƙalibu kar a wuce da gudu a ce wayan ƙalibu a'a wayan ƙalibu yan ƙalibu وينقلب إلى أهله إلى ga alama gunnan nan ko ila ahlihi muna yau maimaitawa ha babba ba sai mutum ya daddage ba ita ma kai ce ahlihi a ahlihi a yadda mutum yake zaune ko a kwance ko a natse yadda yake karatunsa ahlihi kawai wayan qalibu ila ahlihi ahlihi bayan hi ga wata yawon na ya karama an yi ta kaman kan ha to ya zawai ne kenan suke ce mata ko to ahlihi shi yasa aka ce hi ila ahlihi masrura a kiyaye a daure inda ya kamata a daure kar a ce masarura a amine masrura wannan ra'un din a kaurara ta ta farko mai zamma sannan ra'un ta biyu ita ma mai fatahata ne a kaurara ta ba za a ce masruran saboda wurin tsayawa ne kamar da muka yi a baya wal adiyati dhabaha ko sai a ce masrura saboda wurin tsayawa ne amma da a ce wurin wucewa ne shine cewa yan qalibu ila alihi masruran wa amma misali amma ba ba tsayawa mu ba mu hada karatu rarrabawan yafi wa amma man wa amma shi mahukuncin gunna akan mimun man utiya kamar na baya izhari ne a faɗe shi kai tsaye saboda nunan ɗin ga alamar ɗauri utiya utiya kitabahu kitabahu wara a zaharihi ga maddanan wara a zahari ka a ce zaharihi zaharihi a ɗaure wannan haba ba ko zaharihi zaharihi وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تو نزا سي سي اتي ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ظهره كو tunda zamu tsaya akan wannan ha karama ha babba ta can karshe wahri fa sawfa fa sawfa yad'u yad kalkala ta maimaito ko kalkala sai ta kama da fataha yad yad ka ce yad a a yad sai ai kamar an shafa mata fataha saboda abin da ya biyo baya mai fataha ne kafin wannan dalil din harkon guda biyar ko dubu jadin ba a daure su tamau yad'u akiya al'ain ba yad'u ba yad'u u al'ain yad'u fubura fubura athat atha akiyaye yadda zalun take fita tsinin harshe taba kaifin hakoran gaba na sama manya guda biyu ta fi fu fubura ka a ce subura ya canza ma'ana subura fubura ta fubura ga saufa yad'u fubura ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا akawar wannan rawun din innahu ay gunna akan nunun din nan saboda mai shadda ce ko innahu sai ay nan nage kadan innahu kana fi fi madda ko fi ahlihi masrura masrura wannan ra'un din a kaura ta ta farko mai dhamma ta bi ma mai fataha duka a kaura su da inda ra'un take mai dhamma ko mai fataha ana kaura ta a karatun alkur'ani Allah ya taimake mu to anan za mu tsaya aya ta 13 insha Allah sai mu amsa Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كدحا فملاقيه فأما أما من أوتي كتابه بيمينه an tsallake gunnan fa'amma a ɗan jiko fa'amma man utiya kitabahu biyamini فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
to nan a karanta
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت فأما من أوتي كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا فسوف يدعو ثبورا إنه كان في أهله مسرورا مم. وأذنت لربها وحقت وألقت ما فيها وتخلت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ويصلى سعيرا
karanta gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأمنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كالح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا نعم الحمد لله suratul inshiqaq ayoyinta 25 kuma makkiya ce wanda aka sauka a maka wasu a maka wasu a madina kamar da muka faɗi a baya tunda yanzu muka dawo karatu surar da ake cewa makka ita ce wanda aka saukar kawai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tashi daga garinsu makka ya koma madina ko da ku a lokacin da aka saukar da ita a madina ne amma sai a ce sura makiya ce ma'ana ko da ba a cikin garin maka bane idan ya yi tafiya ko ya fita gari ko wani abu makamancin haka surun da ake ce madaniya kuma daga madina ko wannan da ake zuwa su ne surorin da aka saukar da su bayan nan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi daga makka ya kowa madina da zama to in sura ta sauka sai a ce almadaniya madaniyan ba su da yawa gaba ɗayansu guda 24 ne su kuma makiyat ɗin na makka guda 86 idan an haɗa ɗauko hudu ka sa a 80 ya zama nawa na? na? in an haɗa gaba ɗaya ya zama nawa dama surun guda nawa ne yawwa waɗannan 24 waɗannan 86 saboda makka na aka fi gwagwaga surorin makan kuma suna bayani ne galibi akan tauhidi da tabbatar da aƙida ta gari sannan kuma ba su da tsawo ta yadda mutane za su iya karatunsu a gurguje su kuma na madina suna da tsawo irin su bakara da ali imrana to wannan sura kaga ita ce irin makiya sannan kuma ana maganar sujuda a ciki galibi gashi nan wa idza quri alaihim alquran la yasjud a gobe za mu karanta kalla da kuma kaji ana cewa kalla a sura to ita ma galibi surun maka ne ko ya ayyuhal insan ko ya ayyuhan nasu kamar yanzu gashi na ya ayyuhal insan ko da alamun musulmi to wannan dai makiya ce ayoyinta 25 ita ce kuma sura ta 84 a jirgin ƙur'ani idan an faru daga suratul fatiha ta ɗaya bakara ta biyu ali murana ta uku nisa'i ta hudu ma'ida ta biyar al'ami ta shida a rafi ta bakwai haka haka haka wannan ita ce sura ta tamanin da hudu a jerin yesu yin an faru da sautin fatiha sura ce ta makka za ta dinga magana ne a kan aƙida mutum ne zai sa a ran shi ya zauna lafiya magana kiyama maganar allah annabi mala'iku da sauransu allah ya ce bismillahir rahmanir rahim idan sama shaqqat yayin da sama za ta tsage wannan sama duniya da muke ganin ta akwai ranar za ta yi bindiga ta fashi shi ne in shakka da shakka ta tsage ta kece yadda ake zaman zaman nan lafiya yanzu to idan ƙarshen duniya ya zo sama nan za ta kece za ta yi bindiga gaba ɗaya a yau mata shakakku sama a wilin mamani duk waɗannan sai ta kece sai mala'iku su ta duruwa dama karmanci suna can sama galibinsu sai su ta saukowa kaga wannan kecewar shi kan shi bala'i ne yanzu ko bom aka ce an buga dukkan munan sai mun gudu ko da a ce a gaskiyar na aka buga allah ya kyauta kamar yadda aka ta bugawa a kusa da makarantar nan kowa sai ya razana gaskiya to balantana kuma a ce gaba ɗaya sammanin nan samman nan gaba ɗaya duka za su kece shi fashin su bom haka allahu akbar shine allah ya ce to idan ka ga sama ta kece ko wa abinat li rabbiha wa huqqat ta saurari ubangijinta adinat ta mika wuya ta ce Allah na ke ce ta ba abin da Allah yake so kenan wa hukkat kuma an wajabta mata haƙƙi ne aka ɗaura mata dole ta yi haka ɗin ma'ana idan lokacin ta yayi kamar da Allah yake cewa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma dama Allah ya halice shi ne suna da lokacin da za su ƙare suna da expiration lokacin da za su ƙare expiry period kenan kamar ka sai abu za ga an ce maka wannan magani wani abu zai gama aiki rana kaza ga watan kaza to Allah ya rubuta ma akwai ranar da sama zaka kare za aikin ta zai kare to shine wa adinat li rabbiha sai ta saurari ubangiji kamar ta sa kunne kenan ta ce Allah me kake so a yi wa huqqat kuma an wajabta mata haka din ne dole ta yi da Allah ne halicce ta ko Allah yana cewa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila mu muka halicce ta kenan inna fi khalqi samawati ma'ana Allah halicce ta dole ta saurari ubangiji kuma an wajabta mata dole ta saurari ubangijin kuma ta kece a lokacin da Allah ya ce ta gama aiki mun gane Allah ya ce wa idhal ardu muddat kuma lokacin da kaga kasa an mikar da ita ba muna cewa madda ba muka zo idan sama'u sai mu ce madda mun ja sautin mu kenan ko to al'arju muddat kasan nan za a mikar da ita yanzu akwai tudi akwai kwari akwai dutse akwai inda ka haye can sama ne dutse ne akwai kuma inda ka shiga ba za a ganka ba kila ruwa ko kuma wani kwari to ranar tashin alkiyama muddat za a mikar da ita ta zama flat kenan la tara fiha wajen wala amta ba za ka ga kwari ba ba za ka ga tudu an gane ko in ka ga wannan abin ya faru duk waɗannan duwatsu duka sun gurguje sun zama gari duk wata teku duk wani ruwa ya ya kyafe ya zama bashi gaba ɗaya duniya ta zama wuri ɗaya ta zama fili sambal shine wa idan ardu muddat yayin da kaga ƙasa an mai da ita ta zama sambal babu wani tudu ba kwari wa alqat ma fiha ƙasa ta dinga jirgin abin da ke cikinta ma fiha da abin da ke cikin ƙasa mutane ne ma'adanai wasu abubuwa ne haka duk da suke cikin ƙasa za ta dinga jiho su ta dinga jiho su duk abin da ke ciki sai ta fito da shi shi ne wa alƙat mafiya ta dinga jeho allah bai ce ta fito da shi bai ce mene jehowa ko kana so ko ba ka so ko muna so ko ba masu za ta dinga jeho abin da ke cikinta tana ta jeho wani waje allahu akbar allah ka samu tashi da imani wata hallat ta zama ba ta da komai a cikinta ta wofinta kenan ta zama empty wa alƙat mafiya ta dinga jeho abin da ke cikinta mutane wasu ma'adanai wasu abuwa ne aka birni wani sharri ne wani asiri da mutum ya je aka birni ma wani duk ƙasa za ta fito da shi kuma a ce ga asirinka na misali wanda ka yi mawani kowanci wata khallat ta zama ta wufinta ba komai a ciki ta zama empty wa adnat li rabbiha wa hukkat ita ma ta saurari abinda duk Allah yake so ta yi din nan tana ta na jeho mutane wa hukkat kuma an wajabta mata dole ta yi haka ne saboda Allah ne ya halice ta ko kaga ga mai hankali saman nan ga ta ne lafiya lau yanzu a ce take ce ta yi bindiga gaba daya ga mala'iku na ta saukowa sannan kasa kuma tana ta jeho a gaban mu ba ta yi ta jehowa ba tana jefo mu tana jefo abubuwa tana jefo mu tana jefo abubuwan da ke cikin ta kasan akwai fitina da tashin hankali Allah ka samu gama lafiya sai Allah ya ce to ya ayyukan insani ya kai dan adam ya kai dan adam innaka kadihun ila rabbika kadahan ga kanan kullun kana ta kokarin aiki kana wahal da kanka da ayyuka wurin aiki shago kasuwanci noma kidnapping banditry sace mutane fashin daji duka ayyuka ne na wahala sallah ka zo ka daure ba daɗi ka tashi sallah asuba kai sallah ka yi alula kana ganin haram ka kauce ai aiki ne mai wahala kana ta aiki ma'ana kadhu shi ne aiki mai wahala na alheri ko na shari to ɗan adam dole sai ya aiki ne kawai ba zai yi mutum ya zauna ya ce ba zai komai ba ko dai ya aikin alheri ko ya aikin shari shi ne allah ya ce ya ayyuhal insanu ya kai nan adam innaka kadihun ila rabbika kadhan kana ta aiki kana ta aiki kana ta aiki kala kala zuwa ga ubangijinka zaka hadu da ubangijinka famulaqi ana nan zaka hadu da Allah nan kana ta aiki kai wancan kai wannan adam ba zai taba zama dai ba aiki ba dole mutum sai yayi wani abu ko dai alheri ko shari shine Allah ya ce ya dan adam ga kanan kana ta kokarin aiki wanda zaka je ka hadu da ubangijinka da shi famulaƙai da sannunku za ka haɗu da Allah duk irin aikin da mutum yake yi ya rage mutum ya zaba abin da yake so ko alheri ya ga alheri kuma shari ya ga shari Allah ya tsare da Allah muna ganewa ya yi kama da idan zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatul ardu athalaha kasa ta fito duk abin da ya nauye ta shiga cikin ta wanda asali ba a cike yake ba sai ta fito da shi wa alqat ma fiya wa takhallat ko jalla mun gane wannan ko shine ya ayyuhal insani ya kai dan adam innaka karihun kai mai wahal da kanka ne kana ta aiki ila rabbika wa ka je ka hadu da ubangijinka kuma kadhan aiki tukuru da ka dage kana ta yi to fa mulaqi da sannu zaka hadu da ubangijin nan naka da wannan aikin da kake yi dan adam ba zai taɓa roma ba aiki ba amma dai aikin zai zama ko na alheri ko na shari ko ba zai taɓa yi wa mutum a ce zauna haka kurun ba ba zai taɓa yi ba dole sai ya yi wani abu kaga kamar mu musulmi ne muke ga munan muna sallah ko muna karatun alkur'ani waɗanda ba mu suna tun suna tafi dole sai ka samu wani abu da kake yi haka ne jama'a ko mu yanzu ga munan muna karatun alkur'ani Allah ya datar da mu karba mu aiki wasu kuma suna tun suna kallace kallace ko kallo ko fina-finai ko abin da bai da amfani dole ɗan adam sai ya aiki shine Allah yake gaya wa ɗan adam kai fa mai aiki ne wanda za ka je ka haɗu da ubangijinka kuma tabbas famulaƙi za ka haɗu da ubangijin naka muna ganewa sai Allah ya ce to fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi to yanzu a fara cewa wanda ya aikin alheri me zai gani wanda ya aikin shari shi ma me zai gani ko fa amma man utiya kitabahu bi yamini to kaga duk wanda aka ba littafin shi na aiki da damarsa ranar tashin alkiyama za a watso takardun ayyuka wani zai cabe da dama wani kuma zai cabe ba da dama ba sai Allah ya ce to fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda kaga an jeho an bashi littafin ayyukansa da hannun shi na dama mana ashe ana da wani littafi kenan yanzu da muke da shi zamu karanta anan gaba kanan kiraman katibina ya alamuna ma tafalu dukkan dan adam duk abin da mutum zai yi yana da iko yayi amma fa sani ana rubuta duk abin da muke wala ana rubuta kuma ko ɗaya ba zai kwace ba ko magana ko harara ko wani abu ana rubuta to shine aka ce to wanda aka ba littafin shi na aiki biyan mini da damarsa ko to me Allah ya ce sai Allah ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ka samu a cikin wadannan da sannu za a mishi hisabi hisabi mai sauki ya faɗi wannan Allah kaga ai ka more ko interview za a yi aka ce kanin babanka shine shugaban interview din in yace kai karka damu ba dai mun san ka san abin da kake kai Allah kai mu lafiya ya zaka ji a zuciyarka da Allah ai zaka ji kawai an gama to balantana Allah ne ya faɗi wannan magana ya ce duk wanda ya ga an ba shi littafi da hannun dama ka riƙe takardarka da hannun dama to fa saufa yi hasan hisaban yasira da sannu za a yi mashi hisabi hisabi mai sauki sai da tuna aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce za a yi hisabi to amma kuma gashi an ce wanda aka ba littafin su na hannun da hannun dama za a yi musu hisabi mai sauki me ake nufi kenan da wannan ba an ce za a yi hisabi ba amma kuma an ce za a yi hisabi mai sauki sai ce ai ranar tashin alkiyama idan mutum ya zo wanda aka ba shi littafin shi da hannun dama sai Allah sai kira ka malam wani alatu wani wani rabin wani ranka shi dade wani kayi kaza kaza kaza da ce Allah ne kayi kaza kaza kayi kaza duk Allah to shikenan sai a ce to wuce wuce shikenan tafi aljanna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kishal hisabu udhiba duk wanda aka yi mishi keke da keke na hisabi to sai an mai azaba a ce komai sai an kalla maganganunka zama da iyali zama da makwabta a wurin aiki kasuwanci yanzu da Allah gaban mai faɗi ba in ka tuna wani abu sai ka ji kamar kai dan wuta ne ba ko ba haka bane duk wanda aka ce za a yi wa keke da keke ba zai kai labari ba to shine hisaba ne sira din kawai sai a zuwa ce kayi kaza kayi kaza Allah gaskiya ne ka tuna kayi kaza kayi kaza to wuce wuce shi kenan Allah ka sa ayyuka isa da basira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a a cikin tahiyya in yazo karshen tahiyya yayi salatin annabi ne musai daga azabar jahannama da sauransu sai ce Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ina roƙon ka kai min hisabi hisabi mai sauki ko shine in al'ar kawai za a dan zo da kai ne ki kai ka da kai ce Allah nayi ka duka da kanka ce to wuce shikenan muna gano ko wa yanqalibu ila ahlihi masrura kuma wanda aka yi irin wannan hisabin sai ga ya juya ya je ya samu iyalinsa yan kalibu ka san mutum alheri na samun shi wa yake komawa gida da mutum ya samu alheri za ga ya maza ya koma gida gida ko dai yan gidan ku kai tsaye ko kuma abokanka ko aminanka ko ba haka ba to wa yan kalibu sai ga wannan mutumin ya maza ya juya ila ahadihi ya koma wurin iyalan shi matan shi na aljanna da yayan shi duk suna can suna jiran shi masruran yana mai farin ciki malam kamar dai a duniyar nan aka ce ka ci exams ko wani abu ko jam ko an baka wani aiki sai ga ka kosa ka kira wanda kake ganin shine babban masoyin ka ko wani an bani fa kaza din alhamdulillah an gane ko to sai wa yanqalibu ila ahlihi masrura sai ga ya koma ya je hadu da iyalinsa yana cikin farin ciki da annashuwa Allah ka sa muna cikin waɗannan wa amma man uce kitabahu wara'a zahari amma wanda aka ba littafin shi shi kuma ta bayan baya wara'a zahari ta bayan bayan shi wasu malaman tafsiri suka ce sai an sa hannun an fasa kirjin ne hannun hagu hannun dama sai a daure da wuya a daure tamam kaga daga nan ma akwai matsala kenan ba zai aiki ba hannun hagun shi kuma sai a fasa a dawo da shi ta baya a faso shi ta baya saboda ba mutuwa ai sai a miƙo mai littafin ta nan shine wara a bahari ta bayan bayan shi an gane Allah ka tsare mu mutum shi zai zaɓin makan shi ba Allah ya tsare mu Allah ka taimake mu to wanda kaga da an yi mu wannan ko to fa sawfa yad'u furura da sannu za ga yana cewa ya halaka yana kiran halaka Allah ya ce la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira a wata aya wai wa Allah mu ba haushe halaka shine na shiga uku na lalace mutum ya dinga na shiga ya shiga uku ya lalace ko Allah ya tsare zai dinga ihu yana cewa ya shiga uku ya lalace yana kiran halaka to ba nan ba wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ir duk wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na hagu kuma ta bayan baya Allah ya ce innahu kana fi ahlihi masrura wannan mutumin da ya kasance a cikin iyalansa a duniya masruran mai yawan farin ciki ne da annashuwa da kake da kakatawa a duniya su ne ‘yan casu shi ne kana fi ahalihi ya kasance a cikin iyalansa na duniya kenan masruran mai farin ciki ne a ci nama a ci balangu a hau mota a haika za a yi abin da ake so amma fa yadda ba Allah yake so ba da Allah mun gani ku me yin yadda ya gada ma ya ce ai mu duk abin da muka gada ma daga lahira sai ka daga duniya sai ka duna to shi ma yanzu shine aka mishi wannan abu ba yana hana jin daɗi bane ga wanda Allah ya ba amma ta hanyar halal ta hanyar alheri amma duk wanda ya sa duniya a gaba yake duk abin da ya gada ma to shine wannan innahu kana fi ahlihi masrura ya kasance a cikin iyalansa a duniya masruran ne annashuwa ne da farin ciki da watayawa yana yadda ya gada ma shi yasa kar mu dinga yin yadda muka ga dama amma haka kuma sai a yadda aka dama da mu duk wanda wanda yake yin yadda ya ga dama shi ma za a yi yadda aka ga dama da shi ko Allah ya tsare mu Allah ka taimake mu za mu ji kuma ƙarin laifin shi a karatun gobe in Allah ya gaba nan ya tsaya ba akwai inda ya ƙara banda cashewa da casu in an tashi biki a yi baje-baje a yi shiga banza a yi menene haramun a ci masurura Allah ya tsare mu Allah ya samu gama lafiya abinda muka faɗi ne Allah ya ba mu lada wannan kuskure kuma Allah ya gafarta mana idan muke taruwa a nan ya Allah ka tara mu a gidan aljanna Allah ka jika mu matan mu gaba daya akwai wani babban malami ne su malamin mu sunan shi mala arma ya dalha yayi karatuka sosai ya karantar littattafai sun kai wurin 30 ko fiye da haka gaskiya daga bango zuwa bango tun daga ahadari har abubuwa sosai tafsiri menene an yi karatu a wurin sosai ne Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama da dukkan sauran mamatan mu Allah ya gafarta musu sai gobe kuma Allah ya kai mu fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum